الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا بكوي قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا برن مكة زوا برن مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da ashirin da tara ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyati a kan nan a nan anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sule a kuma nan cikin fadar jihar gombe idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin sura mai albarka suratul hadid mun kwana a nambar aya ta uku jiya muka tashi kan nambar aya ta hudu zuwa inda alaramma ya tsaya kuma za mu sake tashi akan wannan guri insha Allah bismillah alaramma Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka fassara jiya, yana ƙara tabbatar mana da cewa shi ne ya halicci sammai da ƙasai a cikin kwanaki shida sannan ya daidaita a saman al'arshi. Ana bayan da ya gama halittunsu kuma sai ya daidaita a saman al'arshi a cikin kwanaki shida. Ya lamu ma ya fil ardi wa ma ya minha. Allah ya san abin da ke cikin yake shiga cikin ƙasa da kuma abin da yake fita a ciki wama yanzu minas sama'i wama ya arudu fiha ya san abin da yake saukowa na ɗigon ruwa da albarkatai daga sararin samaniya wama ya kharuju minha wama ya arudu fiha da kuma abin da yake hawa ita kanta ainihin wato sama din wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuka kasance wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa sannan sai ce lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da mallakar su da ainihin wato a mallakar su ta gaba ɗaya wajen gudanarwa nasa ne wa ilallahi turja'ul umuru kuma zuwa ga Allah ake mai da al'amura gaba ɗaya al'amura gaba ɗaya za su koma ga Allah daga ƙarshen lamari yulijul laila fin nahari Allah yana shigar da dare a cikin yini wa yulijul nahara fil laili kuma yana shigar da yini a cikin dare wa huwa alimun bi zati sudur kuma Allah shine mai sane da ma'abociyar kirji ko ma'abocin kirji abin da yake cikin kirji wato abin da zuciya ta ɓoye ko ta killace ko ta taskace ko ta ajiye Allah maɗaukakin sarki yana ainihin wato sane da shi yukhbiru ta'ala an khalqihi samawati wal ard malam Mustapha al-Adawi yace Allah anan yana ba mu labari dangane da halittun sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida thumma akhbara bi istiwa'ihi 'ala al-arshi ba'da khalqihinna sannan ya ba mu labarin daidaituwarsa a saman alharshi bayan ya halicci samman وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف مال مصطفى العدوي يتي من يبياني فلا فلا دلا دلا أتكين سورة الأعراف دنگره دا ونن آية دما واتسكي كما دا إتا دنگني دا استواء أبنجي أعينهم واتو سمن الأرهنسا بما أغنى عن إعادته ها هنا bayanin da ya ya wadatar a ce sai mun sake maimaita shi a wannan guri in ji shi malam Mustapha Al-Adawi Allah ya saka mishi da alkhairi yace ya'lamu ma yaliju fil ardi ay ya'lamu adadaha adada ma yakhlu ma yadkhulu fiha min habbin wa qatrin wato Allah ya san adadin abin da ke shiga cikin ainihin wato ƙasa adadinsa da kirgensa da kididdigarsa na daga ƙwaya da kuma ɗigon ruwa wa ma yakhruju min na wa ma yakhruju min ha da kuma abin da ke fitowa daga cikin ƙasa din min nabatatin wa zar'in wa thimarin na daga abin da ya shafi nabatat wato tsirrai wa zar'in da shuke-shuke wa thimarin da kuma ainihin wato 'ya'yan itatuwa sai ce wa ma yanzu minas sama da kuma abin da yake sauka daga sararin samaniya ai min al'amtari wa thuluji wal bardi na daga abin da ya shafi al'amtar ruwan sama da Allah ke saukewa yana sane da shi wa thuluj da kankara da Allah ke saukewa walbardi da sanyi da Allah ke saukewa daga sama duka Allah yana sane da su wal aqdari da abubuwan da Allah ya kaddaro daga sama su so duniya wal ahkami da kuma hukunce hukunce ma'al mala'ikatil kirami tare da mala'iku da suke sakkowa daga ainihin wato sararin samadi duk Allah yana sane da wannan wa ma ya arju minha fiha da kuma abin da ke hawa sama ay min al mala'ikati wal a'mali na daga mala'iku ɗin da kuma ayyukan bayi tunda idan kai aiki ainihin wato zai hau sama ne idan na alheri ne idan kuma na sharri ne sai ai kasa da shi an gane magana da kyau ko kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce wanda al'imamu wato muslim ya rawaito shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake cewa yurfa'u ilaihi amalul laili qabla an nahari ana ɗaga aikin bawa zuwa sama aikinsa na dare kafin na yini wa amalun nahari qabla laili ana kuma daga aikin bawa na yini akai wa Allah kafin kuma yayi na dare shi ma akai wa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum kuma shi yake tare da ku a ko ina kuke wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa bayani guda biyu ya rage dangane da wannan gabobi guda biyu sannan sai mu wuce zuwa gaba bayani na farko shine istiwa'ul arshi abuna istiwa'ul lahi alal arshi wato daidaituwar Allah a saman al'arshi jiya mun kawo ayoyi cikin suratu daha da wasu surori dangane da daidaituwar Allah a saman al'arshin sa wanda muka tabbatar da cewa shi Allah ba wai kan gadon yake daidaita ba sai dai a saman al'arshin yake daidaita wannan shine abin da malaman aqida da tauhidi suka ainihin wato tabbatar kuma haka ake so da ni da kai mai imani kada mu tambayi yaya abin yake wala kaifa kar mu tambayi yaya wala an nadriba mathalan kar mu buga misali da dai shauransu kawai mu yi imani da yadda muka ji wannan daidaituwa domin imamu maliku imamu darul hijrati la yuftahu wa malikun fil madinati an tambaye shi aka ce kai fastawa ya maliku yaya Allah ya daidaita a saman al'arhinsa ya kai malik faqala malikun sai maliku bin anas ibnu malik ibnu abi amir ashiku madina la yuftahu wa malikun fil madina yake cewa al'istiwa'u ma'arufun wato in an ce abu ya daidaita dai wannan sanannen abu ne kowa ya san me ake nufi da daidaito walkaifu majhulun cewa ya Allah ya daidaita da ni da kai duka jahilai ne akan haka ba wanda ya san haka ina fata an fahimta wal imanu bihi wajibun mai imani cewa Allah ya daidaita a saman al'arshi wannan dole gyada taimai in ta ki ta sha matsa an gane magana da kyau ko dai kai musulmi ne daga an ce Allah ya daidaita a saman al'arshi to dole ka yadda da wannan magana wal imanu bihi wajibun sai ce wasu alu anhu bid'atun tambaya kuma akan cewa ya Allah ya daidaita wannan bid'a ce domin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya ce masu ar-rahmanu alal arshi stawa ba su tambayi annabi Muhammadu yaya Allah ya daidaita a saman al'arshin ba da haka wannan tambayar taka bid'a ce ba a same ta zamanin magabata irin su annabi Muhammadu da Abubakar da Umar da Usmanu da Aliyu da Abu Qatada da da Zubairu dan Awwam da Abdurrahman dan Auf da Dalhatu dan Ubaidullahi da dai shauran sahabbai ba wanda ya taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yaya Allah ya daidaita da haka daga ka fara tambaya to ka shigo da wani abu na bid'a an gane magana da kyau ko shi yasa wani daga cikin magabata sahabin annabi Muhammadu ne ana ce masa Abdullahi dan Rawaha yake cewa shahidtu bi anna Allah shahidtu bi anna wa'adillahi haqqun yace wa anna an-nara mathwal kafirina yace wa annal arsha fawqal ma'i tafin wa fawqal arsha rabbul alamina yace wa tahmiluhu mala'ikatul shidadun mala'ikatul ilahi musawwimina yace shahidtu bi anna wa'adallahi haqqun ni abdullahi dan rawaha nayi imani na shaida cewa lalle alkawarin Allah na cewa zai saka yan aljanna a aljanna in suka bauta min shi kadai sannan zai danna 'yan wuta a wuta in suka saba masa na yadda da wannan alkawari gaskiya ne shahidtu bi anna wa'adallahi haqqun yace wa annan nara mathwal kafirina kuma na yarda na yi imani cewa wutar jahannama matattara makomar arna ce da kafirai sai ce wa annal arsha kuma na yi imani lalle al'arshin ubangiji fauqal ma'i yana saman ruwa domin wani abin mamaki wani abin burgewa daban ƙayi Allah ce waye wa kana arshihu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wato al'arshin Allah kuma akan ruwa yake kaji wata magana kuma sabuwa kaji wata magana sabuwa da ya kamata a yi imani da ita al'arshin Allah na sama a saman ma kuma a saman ruwa to wannan irin ruwa oho wallahi tallahi ne ma ban sani ba kogi ne ban sani ba baka sani ba ko ba haka ba alarama yawwa a a wani teku ne wani wane ne a oho Allah shi ya san wannan irin ruwa ne wannan irin kalar ruwa ne kogi ne wani tafki ne wallahi tallahi da ni da kai duk ba mu sani ba Allah dai ya ce wa kana arshuhu alal ma'i gadan Allah yana kan ruwa shi kuma Allah yana sama da ruwan yana sama da gadan na fata an fahimci magana to wani Allah wani zai tambaya to a saman fa meye ne to ai ne muka ce huwal awwal wal akhir ko waz zahir wato shine sama bayan shi babu komai a sama la ilaha illallah wato kwakwalwar dole ta dinga tuno ma wani abu amma ka daina wannan tunanin kawai shine zaman ka lafiya dole ta dinga kawo ma to yaya kaza yaya kaza kawai ka sallama kai shiru da bakinka amma wallahi in ka bi wannan shi yasa al-Imam Shafi'i karanta littafin Sharhu Sunna na al-Imam Muhyi Sunna al-Imam al-Barbahari Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus tare da sharhin wannan littafi ya rawaito cewa Imam Shafi'i yace amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillahi ala muradi rasulillahi shikenan ka huta yace nayi imani da Allah da duk labarin da ya zo daga gurin Allah a bisa yadda Allah shi ke nufin wannan magana kawai na yadda da ita yace sannan nayi imani da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da duk maganar da ta zo daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace na yi imani da ita a bisa abin da shi annabin ya yarda ko yake nufi da wannan magana jama'a kun fahimci magana to wannan shine kaimar da zaka faɗa kawai ka sallama wa Allah duk maganar shi ka sallama mishi duk furucin shi ka sallama mishi duk abin da ya bada labari game da kansa ko game da duniya ko game da halittarsa sai ka zauna lafiya da haka yake cewa wa annal arsha fawqal ma'i tafin Abdullahi dan Rawaha ya ce kuma na yi imani cewa lallai shi wannan al'arshin yana saman ruwa ya kewaye shi wa fauqal arshi rabbul alamina a saman al'arshin kuma ubangijin halittu yana nan shi kuma a saman wannan sai ce wa tahmiluhu mala'ikatun wa tahmiluhu mala'ikatun shidadun kuma na yarda cewa gobe kiyama mala'iku za su ɗauko wannan gado na al'arshi alarma akwai aya da ta go- da goyi wannan bayan wannan magana ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية
Mm, يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Allah subhanahu wa ta'ala ya ce gobe alkiyama mala'iku guda takwas za su ɗauko gadon al'arshin Ubangiji wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya waɗanda za su ɗauko gadon al'arshin Ubangijinka a wannan rana mala'iku ne guda takwas mala'iku takwas za su ɗauko shi kuma wannan haka abin yake ya za a ɗauko shi yaya za a yi kaza wallahi tallahi duk karka tambaya amma dai duk inda aka ce ɗaukowa ai ka san me ake nufi da ɗaukowa ko to shikenan ka tsaya iya nan amma kaifiya da yadda abin zai faru tambayar hakan da neman sanin hakan a yanzu da ni da kai ba aikinmu ba ne amma da mai imani cewa gobe kiyama Allah maɗaukacin sarki mala'iku takwas za su ɗauko al'arshinsa domin nassin alƙur'ani ya tabbatar da haka wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya Allah ya ce yawma idhin tu'raduna a ranan ne za a bujiro da ku gaba ga Allah la takhfa minkum khafiya ba wata mai buya da za ta buya wa Allah a wannan ranar ba wata rai mai fakewa da za ta fake wa Allah ko ta samu wani lungu ta fake ta buya Allah bai ganta ba balantana a yi mata hisabi babu wannan wanda za ta yi wannan buyan a ranar tashin alkiyama Allah ka sa mu isa a sa'a Allah ka sa muna daga cikin masu rahama wanda za a yi wa rahama da aka yace wa tahmiluhu mala'ikatun shidadun mala'iku masu ƙarfi guda takwas za su ɗauko wannan ainihin wato gado yace mala'ikatul ilahi musawwimina mala'ikun Allah waɗanda aka yi musu alama cewa su ne masu ɗauko wannan gado an gane magana da kyau ko to wannan shine saboda haka ya ku ƴan uwana masu albarka wannan shine to shine sai yake cewa a wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir ay raqibun alaikum shahidun ala a'malikum wato Allah mai lura ne da ayyukanku gaba daya shi yasa yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها na'am وبث منهما رجالا كثيرا ونساء na'am فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام sai yace me إن الله كان عليكم رقيبا muhalli shahidin mu kawai a ayar shine wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wa fi qira'atin tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wanda kuke roƙon junanku da shi ka ce wani dan Allah yi kaza dan Allah kar kai kaza kuma sai ya yarda saboda ka haɗa shi da Allah sai ya yi din ko kuma ya ƙi din kaga wannan Allah ashe yana da girma in har ya kai ka haɗa wani da shi ka hana shi wani abu ko ka haɗa wani da shi ka saka shi ya wani abu to ashe bai kamata kuma ka saba mishi ban kana da hankali ko ba haka bane wanda duk za ka haɗa mutum da shi ya yarda da buƙatar ka saboda shi da girmansa ai bai kamata ka saba mishi ba to amma kaga akwai kunya ka sa mutum ya yi dan Allah ka sa mutum ya hannu dan Allah ka sa mutum ya baka dan Allah ka sa mutum ya raka ka dan Allah ka sa mutum ya taya ka dan Allah ka sa mutum ya ɗauko maka dan Allah ka sa mutum ya yi yayi yayi yayi dan Allah amma kuma gobe sai a ganka kuma ko an jima kuma sai a ga wannan Allah da ka saka aka yi maka dan shi kuma ka zo kana saba mishi wannan Allah da ka saka aka baka dan shi kuma ka zo kana saba mishi jiya muna tafiya da alaran ma ya bani wani labari labarin abin tausayi abin dariya wai kunama ta harbi dan tsako ina fata an fahimta wani mutum ne ya zo lala cross din nan wannan cross din na union din nan ya zo lalewa sai wani mai mashin ya zo ya buge shi abin nan wani mai mota ka ya zo ya goge shi da ya goge shi sai ya fakin a tsakiyar titi ya dinga bala'i ya yi ta bala'i ana dan Allah ka yi haƙuri dan Allah ka yi haƙuri ya ce sam shi bai ga dalili ba sai an biya shi shi kaza kaza kaza ya dinga bambami to sai mutane suka ce to tunda ka ki hakura ai yanzu kan sai ka ɗauke motar daga ba- kan titi jama'a suna wucewa kamar tsayar da ita gefe in ya so a ƙarasa kes ɗin tunda ka ce ba za ka hakura ba wallahi ya ɗauko motar ya ya zagayo zai zo abu na kuma sai kwashe wani mai mashin ya kacanta na mashin ɗin fata-fata a gane magana da kyau ku wallahi kawai sai wani ya tsalle ya ce Allahu akbar wallahi tallahi ai wallahi in aka ce ma dan Allah kar ka yi kaza kawai ka hakura in ba haka wallahi sai Allah ya jarrabe kan kai wasa ina fata an fahimci magana wani kawai ya tsalle ya ce Allahu akbar ya ce a tafi gareji zan gyara mar mota ba dai dan wannan kujewar bane eh to zan gyara shi kuma ku rike shi wallahi tallahi sai ya biya wannan mashin din ina fata an fahimci magana shi ma sai fara dan Allah a ya ce a wallahi tallahi malam ai idan aka ce ma dan Allah kawai ka yi haƙuri malam ka daura zuciyarka shi wannan Allah da ka hannu dan shi wallahi sai ka ga alheri in kuma ka ƙi ka ga girmansa ka ce ba za ka haƙura ba to za ka ga jarrabawa to shine Allah ya ce wattaqullaha allazi tasaalu bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junanku da shi ku haɗa junanku da shi to ku ji tsoronsa wal arham kuma ku ji tsoron zumunci kar ku yanke ta sai ce inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah mai lura ne da ayyukan mai kula da ayyukan ku duk abin da kuke ciki Allah subhanahu wata'ala yana kallon ku fa huwa yujazikum bihi yawmal qiyama zai muku hukunci da shi a ranar tashin alkiyama shine wani mawaki Imam Ahmad da Ibn Hanbal yawanci idan yazo wannan gabar yana rera wani baiti yana cewa idza ma khalawta Allah idza ma khalawta al-yawma ko إذا ما كلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب يتي ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفي عليه لديه يغيب يتي إذا ما خلوت الدهر يوما كودا وترانا كاو بانتو كاغا كي كأيني با كوا أفسد da kai ko ka tafi wata ƙasa karatu duk turawa ne yan abin nan ba yan uwanka ne yan Najeriya ba ba wanda ya san gidanku ba wanda ya san halinka ba wanda ya san babanka ba wanda ya san anguwarku kawai sai ka ce bari kai amfani da wannan damar ka sheke ayarka ko ba haka bane to ka ji tsoron Allah Allah yana kallon ka jama'a kun fahimci maganar da ke ku yace idza ma khalauta dahra yawman fala taqul khalautu karka ce ai yanzu ni kadai ne ai yanzu ba kowa walakin qul alayya raqibu kace a a akwai mai kula da ni akwai Allah yana kallo na yace wala tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan kar ka taba tsammanin Allah yana gafala ko daidai da sakon ɗaya daga aikin bawa wala anna ma yukhfi ladayhi yaghibu kar ka taba tsammanin abin da ake boyewa Allah yana buya masa duk abin da aka boyewa Allah wallahi kai ne kake ganin an boye masa amma wallahi shi yana ganin wannan abun wallahi ko kura tandu ka shiga ko gidan ƙasa ka shiga ka je ka aikata ɓarna ka sani na rantse da Allah Allah yana kallon ka kuma zai maka hisabi domin mutane da yawa sun wayi gari a yau suna ganin ayyukan da suke wanda mutane ƴan uwansu ba su sani ba suna ganin sun sha a banza kaga mutum kuna gaisa da shakar makallah assalamu alaikum masha Allah ya kokari malam masha Allah amma munafikin Allah in ya keɓe wallahi aikin banza yake tafkawa na rantse da Allah haka ne jama'a ko ba haka ba idan ya zo yana ma mu'amala kai da shi za ka ɗauka guntun sahabbai ne batan kai ya yi daga zamani can na sahabbai ya taho nan kuka haɗu tsabar mu'amala mai kyau amma a gefe kuma yana barkata tsiya yadda in wallahi in in ka gani ba za ka ƙara mu'amala da shi ba to idza ma khalauta dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib wala tahsabanna allaha yaghfulu sa'atan wala anna ma yukhfi ladayhi yajib kar ka yadda ka aikata barna in ji imamu ahmad dan kawai kana ganin kai kaɗai ne a guri ba kowa a kusa da kai kai ne a ofis ba wani wanda ya ganka ka ƙara zero ba wanda ya san ka ƙara ka shirya kaza da wani dan a kawo kaza ku danne wasu wani wallahi thumma tallahi akwai yoma tubular sara'ir ranar tonan asiri ranar tonan silili ranar da kowa zai yi jawabin abin da ya aikata ɓoyayyensa da bayyanannensa wanda aka san ya aikata da wanda ya ɓuya yana ganin kamar ba a gan shi ba jama'a kuna fahimtar magana na da kyau Allah ya shirya da mu da haka Allah maɗaukakin sarki yana ganin mu yana kiwatar ayyukanmu ai shahidun ala amalikum Allah shaida ne akan ayyukanku haifu kuntum duk inda kuke wa aina ma kuntum duk inda kuke min barrin aw baharin akan tudu kuke ko a cikin kogi fi lailin aw naharin a dare kuke ko a rana fil biyuti aw fil kifari a cikin gidaje kuke ko akan tituna Allah yana kallon ku aljami'u fi ilmihi ala sawa'i kab da wanda ya ɓuya da wanda ya bayyana na rantse da Allah daidai suke a gurin Allah kul in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu yuhasibukum bihi Allah Hmm. Hmm. Allah ce ka ce musu idan kuka ɓoye abubuwan da suke cikin zukatanku ko ma kuka bayyana wallahi ku sani Allah madaukakin sarki ɗaya ne a gurinsa yana sane da komai naku da wanda kuka ɓoye da wanda kuka bayyana matsayinsu ɗaya a gurin Allah ba wanda yake ɓoye a gurinsa ko ma ka ɓoye haka in ka bayyana ma ya sani saboda haka Allah zai muku sakayya akan wannan abu da haka yake cewa aljami'u fi ilmihi ala sawa wa tahta basarihi wa sam'ihi komai yana karkashin ganinsa da kuma jinsa fa yasma'u kalamakum Allah yana jin maganganun kowa wa yara makanakum yana ganin inda kuke aiki wa ya'lamu sirrakum wa najwakum Allah yana ganin sirrinku ko ya san sirrinku kuma ya san ganawarku da kuke yi wadda take ta ainihin wato wasu mutane daban a wani guri Allah madaukakin sarki ya faɗa yana cewa ala innahum yuthnuna sudurahum mm. mm. Allah maɗaukakin sarki ya ce ala ku saurara innahum yathnuna sudurahum lalle su din nan ayyatawunaha alal kufri wal, wan nifaqi suna nannade zukatansu da kirazansu akan me akan kafirci da munafurci an gane maganar da kyau ku ala innahum yathnuna sudurahum Allah ku saurara innahum lalle su yathnuna sudurahum suna nannade zukatansu da kirazansu akan kafirci wa hum yastaghfuna minhu suna ganin wai a hakan suna ɓoye wa Allah kafircin su da munafurcin su sai Allah ya ce ala ku saurara hina yastaghshuna yastaghshuna thiyabahum ko a lokacin da suke lullube zuciyarsu domin athiyabu yana zuwa da ma'anar tufafi yana zuwa da ma'anar zuciya Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal muddathir mm, mm, na'am sai ce me ya isa ka alarma Allah ya ce ya ayyuhal muddathir ya kai wannan wanda kan lubu kum tashi fa anzir ka je kai wa'azi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa rabbaka ubangijinka kuma fakabbir ku kenan ko ka girmama shi ka kimanta shi ka martaba shi ka darajanta shi wa rabbaka fakabbir sai ce wa thiyabaka fatahhir to anan sai malamai suka yi mata fassara guda biyu wa thiyabaka wasu suka fassara da asalin ma'anaha alhaqiqi wato tufafin ka ka tsarkake shi daga najasa domin yin ibada wasu kuma suka ce wa thiyabaka wato zuciyarka fatahhirha min al-kufri wa shirki wan nifaq ka tsarkake zuciyarka daga munafurci da ainihin wato kafirci da kuma ainihin wato shirka ina dalilin su akan haka suka ce imru'ul qais da yazo ne rawaka wa fatima sa sai na cewa a fatima mahalan ba'da hadha tadalluli wa in kunti qad azba'at thurmi fa ajmili wa in kunti qad sa'atki minni khaliqatun fa thulli thiyabi min thiyabiki tansuli ya ce wa in kunti in kin kasance ke faduma yarinyarsa ce budurwarsa ne take mar iskanci idan ya neme ta heta kauce in ya nemo ta na heta kauce ya ce ke faduma me yasa kike min irin wannan wulakanci haba bebi haba bebi ya kike min haka ne na fata an fahimta imrul kaisa dan tasha ne jama'a eh in kana karanta waƙoƙin imrul kaisi a ai kai ma baka yi a hankali ba sai a hankali an gane magana da kyau ko zai ɗauko mace ne malam ya fara siffanta ma'aikata ta ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to shine yake cewa wa in kunti qad sa'atki minni khaliqatun ke Fatima in har ma akwai wasu ɗabi'u da ba su yi miki banawa shi yasa kike kina kika kiyarta da ni yace fasulli thiyabi min thiyabiki tansuli to ki cire zuciyata daga cikin zuciyarki ko zuciyarki daga cikin zuciyata sai in daina son ki magana sai ta kare ai ko an gane maganar da kyau ko to kaga anan zuciya ce amma sai kira ta menene siya an gane maganar da kyau ko to shine anan sai Allah yake cewa ala innahum yuthnuna sudu yathnuna sudurahum su saurara ku ji su kafirai suna nannade kirazansu da zuciyoyinsu wa hum yastakhfuna minhu liyastakhfuna minhu liyastakhfu minhu dan su boye wa Allah kafircinsu ala sai Allah ya ce hina yasnuna ko yastagshuna thiyabahum a lokacin da suke wato lullube zukatansu da kafirci kaga dama ka fassara ta da haka in kuma kaga dama ka fassara ta da ma'anaha haƙiƙiya lokacin da suke shiga bargo su lullube kansu dan su saba wa Allah ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linuna Allah yana sani da abin da suke ɓoyewa da kuma abin da suke bayyana amma fassarar farko ita tafi cewa ala innahum yastaghshuna thiyabahum lalle lokacin da suke lullube zukatansu da kafirci ya alamu ma yusirruna Allah ya san abin da suke ɓoyewa wa ma yu'linuna da kuma abin da suke bayyanawa meye dalilin da ya sa muka fuka karkata zuwa ga wannan fassara ta cewa zukatansu ake nufi Allah ya ce innahu alimun bi dhati sudur domin Allah shi ne masani dangane da abin da ke menene kirasa me yake cikin kirji zuciya da aka fiyab a nan gurin ana nufin zuciya ne jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko wannan shine magana ta mafi inganci da malamai suka ainihin wato faɗa to wannan shine saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala a ya faɗa mana wannan a wani guri alaran ma Allah ya ce sawa'un minkum man asarra alqawla Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Sawa'un minkum daidai ne a cikinku, man asarral ƙaula wanda ya sirranta magana wa man jahara bihi da kuma wanda ya bayyana ta. Wallahi dukkan kuɗe ne, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un minkum man asarral ƙaula wa man jahara bihi, sai ce wa man huwa mustakhfin bil laili. Haka da wanda ke ɓuya wa Allah da daddare. ya je ya yi taɓargaza ya yi abin da ya ga dama wa saribun bin nahari da kuma wanda ai allazi ya zahabu fi sirbihi kenan ko wanda yake tafiya ainihin wato a sarari yake aikata abin da bai dace ba dukansu ɗaya ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala muhalli shahidin mu kenan dan haka fala ilaha ghairuhu wala rabba siwahu babu abin bautawa bisa cancantar bauta sai Allah subhanahu wa ta'ala wala rabba siwahu kuma babu abin bautawa babu ubangiji ainihin wato wanda yake mai rainan bayi da yi musu hidimomi sai hi subhanahu wata'ala ya tabbata a hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Jibrilu ya zo masa ya tambaye shi dangane da kyautatawa menene kyautatawa mal ihsan sai ce an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in zaka bauta wa Allah ka bauta masa tamkar kana ganin sa idan kai baka ganin sa to shi Allah subhanahu wata'ala yana ainihin wato ganin ka sannan ubangiji subhanahu wata'ala yace lahu mulku samawati wal ardi wa ila Allah turja'ul umur ai huwa al maliku lid dunya wal akhirah Allah maɗaukakin sarki shi ya mallaki duniya kuma shi ya mallaki lahira kamar yadda ya faɗa a cikin suratul lail al ya yace wa inna lana na'am mm. wa kenan ya isa haka alramma Allah ya ce wa inna lana mallakar mu ne namu ne tabbas haƙiƙa mallakar mu ne namu ne al'akhirata ranar lahira wal'ula da kuma duniya duniya ita ne ta farko ai ko lahira kuma ita ce ƙarshe to al'ula anan ita ce duniya al'akhira kuma ita ce lahira wa inna lana lal'akhirata wal'ula Allah ya ce fa anzartukum ina muku gargadi ina muku wa'azi ina jan hankalinku naran akan wata wuta ta lazza wanda take wutar lazza la yaslaha illa al-ashqa ba mai shigarta sai shaqi mutumin banza wanda ba ruwansa da Allah ba ruwansa da addinin Allah Allah ya ce makomar shaqiyai ce mugaye azzalumai algungumai duk Allah ya ce sai na tattara su na danna su a ciki Allah ka sa ba mu a ciki wa huwa al-mahmudu ala zalika Allah madaukakin sarki wajibi ne a yaba masa akan haka kamar yadda ya faɗa alarma cikin suratul qasas ya ce wa huwa Allahu la ilaha illa huwa Allah ya ce wa huwa Allahu la ilaha illa huwa shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu abin bauta bisa cancanta da dacewa sai shi lahul hamdu godiya da yabo da jinjina sun tabbata ga Allah fil'ula tun daga nan duniya wal akhirati haka kuma a lahira lahul hukumu ko kuma hukunci mallakar Allah ne wa ilaihi turja'una kuma gabaki ɗayanku turja'una ilallahi za a mai da ku gaba ɗaya zuwa ga Allah ya faɗa a wani guri alaramma ya ce alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati na'am ya ce alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard godiya da yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah wanda lahu mallakarsa ne nasa ne ma fi samawati abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasai wa lahul hamdu fil akhirati godiya ta tabbata ga Allah a ran lahira wa huwa al hakimu Allah mai hikima ne da iyawa da gwaninta gwani na gwanaye ne Allah madaukakin sarki wa huwa al hakimu shi gwani ne al khabiru kuma wanda zai bada labarin abin da baka taba tsammanin Allah ya sani ba wallahi tallahi Allah ya san shi malamai suka ce al-khabir ai allazi yastahiqqu ma'rifata ma la ya'rifuhu ahad wanda ya cancanci ya san abin da ba wanda ya san shi yasa a wani guri yace wa ma yunabbi'uka mithlu khabir ko ba mai baka labari sama da wanda yafi kowa sanin al'amari al-khabiru shine wanda yafi kowa sanin al'amari waye wannan shine Allah subhanahu wata'ala fajami'u ma fi samawati wal ardi mulkun lahu malam yace duk abin da ke cikin sammai da ƙarsai mallakar Allah ne wa ahluha abidun ariqa'u duk yan duniya bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala adillau kaskantattu ne baina yadayhi a gaba ga Allah kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratu Maryam in kullu man fis samawati نعم لقد أحصاهم وعدهم عدا سيتمي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا yace in kullu man fi samawati wal ardi wallahi duk wani wanda ka sani a cikin sammai da kasai bai zamo ba illa atir rahmani ba wani wanda yake cikin sammai da kasai face sai ya zo wa Allah abdan a matsayin bawa wallahi duk girmanka duk kudinka duk matsayinka ala ku saurara Allah ya- ma- ma- wani malami yake cewa jami'u ma fi duniya sawa'u duk abin da yake duniyan nan gaba ɗaya ɗaya ne na ina fata an fahimta jami'u ma fi duniya sawa yace falan tabqa walan yabqa tharau wala taghtarra bil fani fa inna gurural mar'i bil fani ghaba'u yace jami'un nasu fi duniya sawa'u duk duniya wallahi ɗaya muke ba wanda ya fi wani kawai saboda Allah ya dan ma wata falala ne yasa kake dagawa mutane kai kana ganin kai wata tsiya ce amma gobe kiyama da ni da kai duk bayi zamu je wa Allah na fata an fahimci magana duk bayi zamu je wa Allah an gane magana da ke ko yace falan tabqa walan yabqa tharau ita duniyar ba za ta saura ba kuma wadatar da ka samu ma ba za ta saura ba ko ba haka bane yalwa da kuɗi da dukiya da abin kayan alatu da riguna da narka-narkan motoci da jibga-jibgan gidaje da luntsuma-luntsuman duk za ka tafi ka basu wallahi a nan duniya jami'un nasu fi duniya sawa'u falan tabqa walan yabqa tharau yace fala tagtarra bil fani fa inna gururan mar'i bil fani ghaba'u yace kar ka rudu da abin da zai kare yace domin ruduwar bawa da abin da zai kare wauta ne da rashin hankali mutum ya rudu da abin da ya san karewa zai yi ba zai kai shi lahira ba in ba ya yi amfani da ita hanyar neman lahirar ba haka ne ko ba haka ba yace to wallahi in kana neman cikakken tumuski geran buta awan igiya sako tumaki ballo jakuna garmaho diga susu su sha sha sha don ka samu mai ruduwa da abun duniya ka samu wawa wallahi ka, ka- ka gama samun wawa irin wannan in ka samu irin wannan mai ruduwa da abun duniya na fata an fahimta gururul mar'i bil fani ghabau Allah ya sauwaye da haka yake cewa a subhanahu wa ta'ala yake cewa in kullu man fis samawati wallahi babu wanda yake cikin samman nan wal ardi da kasan nan illa atir rahmani abda fati ya zo wa Allah a matsayin bawa Allah ya ce laqad ahsahum Allah ya kididdige su wa addahum adda ya kirga su ɗaya bayan ɗaya ai dai ba za ka ce ka manta 'ya'yanka nawa ne a gida ba ko ana tambayar ka aka ce su shida ne akwai Ahmadu akwai Ɗanladi akwai Buballe ina fata an fahimta to yadda ka san adadin abin da ke gidanka na 'ya'ya na rantse da Allah haka Allah yake sane da kirgen abin da duk ya halitta na, na halitta gaba daya kowa ya san da shi wallahi ka ga wani mutum yana yawo duku-duku rigarsa mutsu-mutsu hularsa yaga-yaga ka raina shi yana daga cikin lissafin na Allah kai ne baka ɗauki shi a bakin komai ba amma shi Allah ya san kayansa ne na fata an bayyanci magana ka ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba ash'atha akbara sau da yawa zaka ga mutum ash'atha mai gizo akbara mai kura madfu'un bil abwabi in ya zo kofar gidan manya ma ture shi ake ko ba a samun irin wannan ina masu zuwa kofar gidan 'yan siyasa ba kwa ganin an je akwai wanda za a ce ku shigo da wani ko ba haka bane wani kuma yana ta kokarin shiga ana ture shi madfu'un bil abwabi manzo Allah yace ana tankade shi daga bakin kofa amma kuma matsayinsa a gurin Allah law aka sama alallahi la abarra da ce zai ce Allah mun ga hadiri fa na rantse da Allah yau Allah sai kayi ruwan sama ba wai magana ya Allah muna roƙonka kai ruwan sama ba a'a rantsuwa zai yi ya ce Allah wallahi yau sai kayi ruwa kuma sai Allah ya yi ruwa kuma saboda matsayinsa a gurin wa a gurin Allah amma kai a nan duniya ka raina shi baka dauke shi a bakin komai ba yasa kai bawa da kake ganin ka cikin kaskanci kake ganin ka cikin wulakanci kake ganin ka kai ba komai ba karkare na kanka baka san matsayinka a gurin Allah ba kawai babbar bukata shine ka ba Allah baka da abin da ji ka malam yace bane alarama ji ka malam yace talaka ya ba Allah ina fata an fahimta saboda kai matsalar idan baka ba Allah ba ga dukan ciki ga na waje Allah ka sauwaƙi
saboda haka karka yadda ka wulakanta kanka wai dan baka da shi ka zama wani jajakuralle hakan nan saka saka gumse sassan na gafero ina fata an fahimta a'a ka zama wayayye sananne a ganka a masallaci kana azumi kana azumin nafila kana kiyamun laili kana karanta qur'ani kana kyauta kana sadaka da dan abin da Allah ya hore ma duk wata aiki na biyayya a same ka a ciki karka da da talaucin da yake damun ka yauwa fallar talauci kenan kuma ina fata an fahimta karka damu amma in ka ce tunda ba ni da shi kawai da Allah me ma duniyar kawai tunda baka da hikan me ne kawai babu karka yi haka in kai haka ka za ka ci duka a nan ka ci duka a can wallahi kaga matsala ta same ka gara su masu dan farwa din kaɗan su suna dan horewa a nan a can kuma sa ci dukan da gaske in ba su ba Allah ba amma kai idan baka ba Allah ba matsala ta same ka Allah ya saka wa jikan malam eh wannan wasiya ta jikan malam talaka ya ba Allah to muna dauke da wannan wasiya mun yadda da ita an gane maganar da kyau ko shine yake cewa wa lihaza saboda haka ne Allah ma yake cewa wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ne al'amura suke koma ai ilaihi almarji'u yawmal qiyamati fa yahkumu fi khalqihi bima yasha'u wa huwa al-adilu alladhi la yajuru wa la yazlimu mithqala dharra Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya al'amura suke koma gurinsa gobe kiyama kuma zai hukunci tsakanin bayinsa da abin da ya dace domin shi mai adalci ne irin mai adalcin da baya zaluntar bawa ko daidai da kwayar komayya an gane maganar da kyau ko ko daidai da kwayar komayya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa nawda'ul mawazin al-qist ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا
na'am وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها na'am وكفى بنا
hasibin jazakumullahu khairan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa nada'ul mawazin al-qista li yawmil qiyamah za mu kafa mizanin aiki na adalci dan kididdigar ranar tashin alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci kowace rai komai kankanta ba wallahi malam duk abin da kai wa Allah Allah zai biya ka haka kuma duk wanda ya cuce ka bashi bashi na rantse da Allah zai biya ranar da biyar ba za ta yi mara daɗi ba duk wanda ya zalunce ka karka daga hankalinka in kai kai ya ƙi ya biya ka rabu da shi wallahi tana nan ranar da Allah zai kwata maka haƙƙin ka ya biya ka kuma a lokacin sa ya fi ma amfani domin wani abin da aka kwace maka ma wala Allah ko an baka shi za ka rayu ko ba a baka shi ba ma za ka rayu ko ba haka bane to ba shikenan ba an maka wani tanadi a can da a baka da kar a baka ba abin da zai hana ka rayuwa ba ku ji wani sahabin annabi muhammadu ba ne wata tsohuwa ta ce masa wannan filin nata ne kuma ba nata ba ne nasa ne ya ce in baba ta ce yaro ya ce na'am filina ne ya ce baba ba naki ba ne ta ce nawa ne ya ce baba Allah sa kabarin ki ma a can yake na bar na bar miki ki je ki riƙe ma'ana ba wai ya yafe mata bane ku bambance ya haƙura ne ya batta da Allah to dama a filin akwai wata rijiya wallahi wata rana ta zo ta leƙa rijiyar yadda ka sa an- wani abu ya tankaɗo ta ta ƙeya kawai sai ta kifa cikin rijiyar akai akai a fito da ita daga rijiyar wallahi a gagagara sai mai da kasa akai akanta addu'ar waliyi ta kama ta ko bata kama ta ba ka ji tsoron zalunci ka ji tsoron cutar mutane wallahi wani mujabud da'awa ne in yace shikenan ba dai ni kai wa kaza ba eh to Allah ya isa ban yafe ba ka je wallahi tun daga nan duniya kai kaga ba daidai ba amma wani wai fata yake cutu wani a ce masa Allah ya isa la ilaha illallah akwai wanda idan yi rantsuwa da Allah Allah zai yarda da rantsuwarsa in ya ce Allah na haƙura amma ka rama mu wallahi sai Allah ya rama mishi da haka wannan tsohuwa wallahi a rijiyar ta fada an turo yan kwana-kwana an turo abin nan menene sunansu ne alaramma ba wanda ba a kawo ba su ciro matan nan wallahi ciro ta yi gagara sai aka ce ba ya za a yi kawai a mai da ƙasa a kanta la tazlimanna idama kunta muqtadiran kar kai zalunci ko da ka samu dama haka mawaki ya ce fa zulmu yarji'u qubahu ila nadam tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u ilay alayka wa aynul lahi lan tanami lam tanami yace kar ka samu kar kai zalunci ko ka samu dama yace wallahi shi wanda ka zalunta kai kana can kana bacci shi kuma ya tashi da daddare ya ce Allah fili na na guri kaza su wana da wana sun haɗa kai sun cinye Allah ina roƙonka Allah ka saka mu kai kana ta tikar bacci baka sani ba shi kuma yana can gidansa a Barundi yana ta addu'a a kanka saboda kai bawa ka da hankali akan abin duniya zaka je ya jawo maka bala'i da masifa ka mayar masa da filin mana kai ma da zaka mutu ka bar wa magada ina fata an fahimta me dukiya ne wamal malu wal ahaluna illa wada'i'u fala budda yawman an taruddal wada'i'u haka wani mawaki yace yace wamal malu wal ahaluna wallahi da dukiya da iyalai ba komai bane illa wada'i'u face ajiya aka baka fala budda yawman an taruddal wada'i'u ba wa kuma kawaka duk wanda aka bashi ajiya wata rana sai ya mai da ita ko ba zai mai da ita ba to haka dukiya take amma ka zo ka zaluntuwa ne ka cutuwa ne ka yi wa wani ba bakere ka yi wa wani kaza duk wai kana ganin cewa ka ci banza ayya baka san girman Allah bane baka san ukubar Allah bane da ka sani da ba za ka yi haka ba an gane maganar da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu da haka yake cewa yulijul layla fin nahari Allah yana shigar da dare cikin yini wa yulijin nahara fil laili yana shigar da kuma ainihin wato yini cikin dare ai huwal mutasarrifu fil khalqi Allah shine mai jujjuya halitta yuqallibul laila wan nahara yana jujjuya dare da rana wa yuqaddiruhuma kuma yana gwargwadanta su wato daidaita su wataran dare ya fi yini sai wataran yini ya fi dare tsi wataran kuma su zo daidai wa daida bi hikimatihi da hikimarsa kama ya sha'u kamar yadda Allah ya ga dama fataratan yutawwilu al-laila wa yaqsiru an-nahara ko yuqassiru an-nahara wataran Allah ya gazarta dare ya kuma ya tsawaita dare ya gazarta yini wataratan bil aks wani lokaci kuma ya yi akasi wato ya gajarta rana ya tsawaita ainihin wato yini wataritin ya taruku huma mu'tadilaini ko wani lokaci kuma sai Allah ya bar su daidai wa daida ba wanda ke fin wani tsayi wataratan ya kunul faslu shita'un thumma rabi'an thumma kai abin nan qaidan ko thumma kharifan wa kullu zalika bi hikmatihi wa taqdirihi lima yuriduhu bi khalqihi duk wannan yana daga cikin ainihin wato abinda Allah madaukakin sarki yake da hina hikima da ikon sa da abin da yake nufi da bayinsa wa huwa alimun bi dhati sudur ay ya'lamu saraira wa in daqqat khafiyat Allah ya san sirrori komai kankanta su kuma komai buyan su jama'a an fahimci wannan maganar da ke ku za mu dakata a nan mun kare wannan ja gobe za mu shiga sabon ja insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya dace da mu kafin mu yi addu'a a kafin mu yi addu'a akwai aliyu adamu ya turo da naira ɗari biyu a asusunmu na na akawun rubuta mun akawun nan nan mu ƙara karanta shi daga ƙarshe yau yana baya to ya turo naira ɗari biyu sannan a ba wani bawan Allah ya turo naira dubu ɗaya Allah ya saka musu da alkhairi sai malam Abdullahi ya turo naira ɗari biyar sai ibba mai nasara ko IBB mai nasara ne? To IBB mai nasara ya turo naira ɗari biyar Allah ya ƙara maka nasara IBB. Nafi'u Bello ya turo naira ɗari biyar Allah ya ƙara maka daraja da duni abin a duniya da lahira gaba ɗaya. Muhammad Abana ko naira ɗari biyar sai wani bawan Allah naira ɗari sai wani bawan Allah hima naira ɗari sai wani bawan Allah hima naira ɗari dukkan mu bayin Allah ne Allah ya sa mu tabbata bayinsa sannan sai wani ana ce mar yaya naira ɗari hudu sai adamu abubakar a naira dubu ɗaya yau mun samu kuɗi naira dubu hudu da naira ɗari tara daidai gaba ɗaya grand total namu naira dubu hamsin da hudu da naira ɗari bakwai allah ya saka muku da alheri wasu bukaci a sake karanta wannan account account name ɗin dai a shine abubakar yaya arabi masjid sai bankin shine unity bank sai account number kuma shine 005212 0730 zan ƙara maimaita shi 0052120730 a gidan rediyon amana kamar yadda muka faɗa suna sa wannan tafsiri daga karfe 12 na rana zuwa karfe 1 daidai insha Allahu ta'ala na rana sai kuma gidan rediyon maf rediyo suna saka shi daga karfe goma na ainihin wato dare zuwa karfe sha ɗaya a na dare insha Allahu ta'ala muna addu'a Allah ya saka wannan bayin Allah da alheri akwai wani bawan Allah yana saka wa ɗaya daga cikin ma'aikatanmu na wannan a, da abin nan social media din data daga datansa ya ƙare yake sake an taya masa wasu data din muna addu'a subhanahu wata'ala ya anta ya cikin rahamarsa Allah ya saka masa da alkhairi da wannan hidima da yake yi kamar yadda na faɗa muku kowa da abin da yake ganin zai iya shi ma abin da zai iya kenan wajen bawa musulunci gudunmawa kai ma sai ka dubi wani abu da zaka iya yi sai ka yi muna addu'a Allah ya saka kowa da alheri za mu yi addu'a insha Allah ta'ala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والاكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم